نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشيو منا ترى ga wata na zulƙa'ada hijira shekara dubu da da da talatin bakwai wanda ya dace da sha biyu ga wata na takwas shekara dubu biyu da goma sha biyar da goma sha shida a darasinmu na ƙarshe muna cikin suratul an'am mun tsaya aya ta gomiya tar da hudu kenan insha Allah za mu tashi aya ta gomiya tar da biyar ta wannan sura bismillah alrahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله خالق الحب والنوى ɗan uwa a darasi da ya gabata wanda yake bin mu a wannan sura mun yi bayanai da dama wanda ke tabbatar da ta Allah da ibada wanda bayan al'amarin tauhidi irin yadda muka ga maganar gwagwarmaya tsakanin shirka da tauhidi yanzu na Allah subhanahu wata'ala zai ambata mana wasu ni'imomi ko wasu ayyuka daga cikin kudurar shi wanda za ka san da cewa ashe ta Allah da ibada ba zaɓi sanka ba ne ba ra'ayi ba ne Allah cancanta yi shi Allah da ake kira a ta da ibada ake gaya maka wasu ayyuka wanda mai wannan aiki kenan butulci ne a gama shi da wani ya ce inna Allah falikul habbi wan nawa Allah shi ne wanda ya yake bubbugal ko wanda yake bare tsaba alhab kenan yanda idan kai shibka a cikin ƙasa kasa dawa ko hatsi wani abu ne daga cikin tsiro na iya na na na kwaya Allah shi ke cikin kudurar shi ke tsaga wannan kwaya ta buga don ta hudu tsiro haka wannawa annawa irin dan dabino irin dai da wanda ake samun icce a jikin shi dabino ne aduwa ce din dai abinda yake wanda yake guddo da icce to duk wannan zaka ga dan dabino ya bushe in hatsi ne ya bushe in dawa ce in menene ya bushe za a shibka amma wannan abin da ya bushe zai bare idan ya bare tsoro ya huto daga ciki ya huto karshe ya zamanto abincin ku to kenan wannan iya daga cikin kudura ta Allah subhanahu wata'ala shine a cikin kudurar shi yake yake tsaga tsabace a dan dabinan ne da sauransu wannan cikin kudura ta Allah shike wannan aiki yukhrij al-hayy min al-mayyit wa mukhrij al-mayyit min al-hayy shike hudda rayayye daga matacce ya hudda matacce daga mirai imanan ana nihi ne cewa daga cikin mani an hudda mutum daga jikin kwai an hudda kaza ko ku a wasu na ce ana nihin Allah yakan hudda mai imani daga jikin kawuri haka yakan hudda kafin da cikin mai imani misali annabi ibrahim alaihissalam da baban shi misali nuhu alaihissalam da ɗan shi kowanne dai amma da wani ka ɗauka ba wanda yake ba aikin al- Allah shi ke abin da ya so subhan ya ce zalikumullah ɗan uwa mai wannan aiki da aka ambato shi ne Allah shi wannan mai wani aikin shi ne Allah ba wanda ake kira a kaɗaita da ibada fa'anna tufakun mutane ta yaya bayan sanin wannan abu mai wannan matsayi mai wannan kudura ta yaya ake karkatar da ku zuwa ga wani Allah ka bar Allah ka kama shirme ka kama wani makhaluk wanda ba shi da ikon komi hatta a karan kanshi bai malaki komi na shi ba nan kaga akwai wauta ga wanda zai bar Allah ya kama wani Allah yace bayan haka falibul isbah فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم na'am shi ne Allah wanda ake kira da a kadaita da ibada shine falikul habwan shine falikul isbah shine wanda ya keta duhun dare ana cikin duhun dare aka ga gari ya waye haka waje allalaila sakanan kuma shine ya sanya dare lokacin nutsuwa kuma duka wannan inda Allah subhanahu wata'ala zai ja birki ga wanda wannan ayyuka ba wani mai kamar da ke cewa qul cikin naman qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi ladhil kununa fi ta afala tasma'un afala tubsirun yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul ara'aytum ka ga mutane ku bar labari ku ban wani labari inda za ku ba da labari ku wadi yace in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan inda kaddara Allah zai ce duniya gaba ɗaya kullun dare za a yi kullum dare za a yi haka Allah ya kaddara dare za a kullum she ka tambaye su man ilahun ghairu la yatukum bidiya wane ne wani abun bauta gare ku wanda ba Allah ba wanda zai iya zuwa wani wuri ya kawo muku ko ya taba butan haske ya zo dan wannan wata kalubale ce jiya da aka ci gaba har yau wani abu da ke a yau ba wani dan adam makaluki ko mun kawo shi wanda zai iya cewa ga wani ga wata ma'aikata ko wata ƙasa wanda inda za a ƙaddara a yi tambaya yau inda hasken ranar zai fice ko inda wata ƙasa za ta shiga duhu ba wani makaluki a yau dinin ake ce an ci gaba ba wani mai kwatanta maka ma duk wuce shi ce ga ƙasa ko wani mai ilimi da zai taɓa wani wuri a gaske a ƙasa kaza babu ba mai iyawa wata kalubale ce Allah tattar kudurar shi ya ce wane ne wani abun bauta gare ku wanda zai zo muku da haske in ba Allah ba ya ce afala ba kwa jin mutu ba kwa jin abin da ake gaya muku afala ta sama'un ya ce haka kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaikum an-nahara sarmadan inda ita kuma rana ce zai ce kullun rana za yi kullun ha abada kullun rana za a yi ba maganar dare yace ka tambaye su man ilahun ghairu Allah yatikum bilailin taskununa fi wani abun bauta gare ku wanda ba Allah ba wanda zai iya zo muku da duhun dare wanda za ku samu nutsuwa a ciki akwai mai butan akwai wanda sai ina butan yake sai ku a ganka ganka cikin haske kana nan a zamane a an jima in muku kaga haske ya zo a jima rana ta zo ba mai gaya maka yaya ake haka zai kun ya ga ana yi kowaye haka kun ya ga ana yi bai sama ya ake yi ya ce wannan gaba daya yace haka yace wannan abun inda Allah ya kaddara kullun rana za a yi wani abun bauta gare ku wanda zai kawo muku dare dan ku samu nutsuwa a ciki afala tubsirun shin ba ku gani sai ke cewa gaba da ga jawabi ga manuwar waɗannan ababai gaba ɗaya ya ce wa min rahamatihi tunda abu ne dai an tambaya ba mai amsa ba wanda abin ke hannun shi to don haka ka sallama ka yarda wannan abin daren da ranar daga cikin rahamar Allah wa min rahamatihi ja'ala lakum al-layl lataskunu fi wan nahar yace Allah shi ya sanya muku dare wa min rahamatihi ja'ala lakum al-layl wan nahar daga cikin rahamar shi ne ya so ja'ala lakum al-layla wan nahar ya sanya muku ayi dare ayi rana da tazkunu fi dan ku samu nutsuwa a cikin dare dare shi lokacin hutu a nutsu a huta cikin duhun dare ayi barci a samu nutsuwa wanda ya tabbatar cewa dinyan da mutum zai barci misali a cikin haske akwai wasu buto wanda na kwalluwa ba sa hutawa sai ɗan a cikin duhu ne wanda binciken adam ne haka shi abin da tabbatar kuma ma Allah ga mana barci ke duhun dare shine lokacin nutsuwa yace shi sai muku dare da tasukunu fi wa li tabtagu min fadali ita kuma rana dan a wuta harkoki aje neman kuma rayuwa yace wannan menene ya samu ya ku wannan rahama ta dare da rana dare ku samu nutsuwa rana ku samu zuwa harkoki yace la'allakum tashkurun kurin manuwa don ku zamanto masu godiya don godiya ga Allah ita idan wata ɗan adam in ma ka zamanto butulu kafiri ko ka zamanto shakir Allah ce shi shi halitta ɗan adam bayan babu shi hal ata alal insani hinu min ad-dar lam yakun shay'an madhkura inna khalaqnahu nurbatar a mashajin na batali faja'ala nahu sami'an basira ya ce ƙashe bi ka cewa imma shakir ina da nau sabin imma shakir wa imma kafura Allah ya ya bayyana ma ɗan adam da hanya ta rage ga ɗan adam imma shakir imma zaman to mai godiya kai mai godiya ga Allah shine mai kaɗe ta Allah da biyada mai bin abin da Allah ke so imma zaman to butulu mai kafirce mu ne imamin Allah yace wannan kenan da haka kenan Allah ya haka dan mu zama to masu godiya shi ke gaya mana kenan falikul isbah wa ja'ala al-layla sakanan shike tsaga asuba ta keto kuma shike sanya dare dan samun nutsuwa wa shamsa wal qamara husbana kuma rana da wata sune Allah ya sanya dan asa dan abin lissahi rana da wata suna tafiya saboda lissafi ɗanwa cewa maganar rana da wata kowa ya sani da yau muna sanin rau rana kaza ce rana ta hudu saboda saboda wunin yau ɗaya a ce biyu kenan a yi lissafin kwanaki da rana kuma shi wata ya zamanto lokacin a kwana talatin ko ba ɗaya kai wata guda wannan shi ana ke sani dare da rana dan ya zamanto abin lissahi to wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qadara manazil ta li ta'lamu adad sinin hisab Allah shine ya sanya wata ya sanya ya sanya mai ta sanya rana mai haske kuma ya ce shamsa diya'an wal qamara nuran na ce alabci diya ya hinu karhi kuma cewa daga jin haka halmai magabata kayan bature wani ilimin sanin ya aka gano wata daga nake samun wasu ce ta wannan aya tuni malaman farki na musulunci sun tabbata cewa a ce hasken wata haske ne ba mai yancin kai shi ba ɗo sanarwa yake daga rana tun daga nan tuni da jimawa kayan a yanzu ilimin falaki ya nisa ɗan adam ya gano hasken wata ba na shi bane karan kanshi ba hasken da yake samowa daga rana ya lace wa qaddarahu manazil ya sanya ma wata masabkayya wanda ya san abin lissahin falaki ya san position kin wata da rana ita ke sa iya zamantowa karami iya zamantowa babba ta hanyar yadda yake alaƙa shi da rana za mu ganshi ƙato ko mu ganshi karami ta wannan alaƙa ce da rana da a karan kanshi za mu bai da haske na shi irin na rana amma hasken da muke samu daga nan Allah ya wani tsari yanzu ka samu sanin shekaru ta hanyar wata wannan yan abu ne sananne wanda ya karanci ya kaci a ƙur'ani ya san da haka cewa haka ne da suka ci gurin ke ya sanya wata da ra- ya sanya wata rana an ba ta haske wata an ba shi haske wanda yake da alaka da rana wanda bai kai hasken rana ba kuma yace qadaru munazil ya kaddara ma wata masabakayya wurin da yake bi kenan na lokacin tafiye shi qadaru munazil yace kuma wannan ya haka li ta'lamu adad sunun hisab dan kusan yawan shekaru kusan lissahi ne yau da kullum kwana kaza dalilin wana da wuni a ce an yi kwana an yi shekara kuma an rajabu ne kwana kaza wannan Allah ya tsara haka yace kuma ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq Allah bai halicci wannan rana da wata sai dan wata manuwa sai dan gaskiya bi abin hakurin shikenan ai wannan tsarin haka abin zakurin a zo a tsare a koma gare shi a yayi dan wata manuwa kenan wani abin ishara ce ga mai hankali ta nan zai san kudura ta Allah subhanahu wataala wannan shi ne ke cewa ya ce zalika taƙadirul aziz al'alim ɗanwa al'amarin rana da wata sanya rana da wata abin lissahi ya ce wannan wani irin lissahi ne na musamman yawa wuri da yawa idan ya magana rana da wata sai kawo taƙadirul aziz al'alim mirce wa shams tajri mustaqarra lahu wa shams tajri mustaqarra lahu ce yace rana tana tafiya zuwa ga matafatarta can ma yace zalika taqdir al-aziz al-alim kaddarawa ce wanda sahi ne na Allah mabuwayi kuma masani shine yace ka nuna cewa wa zaina sama'a dunya bi musabiya wa hifzan ta mace zalika taqdir al-aziz al-alim Allah ya sanya wa zaina sama'a dunya bi musabiya ce mun sanya sama mun sanya turmamu adan sama kuma masabih masabih ta ado turman fitulu wa hifzan kuma dan ta zama mai kiyaye shedanu ta mata zalika taqdir al-aziz al-alim wannan magana rana da wata ko turmamu wannan aiki ne wanda sahi ne na wanda yake mabuwayi kuma gwani masani eh a wani wani aiki ne wuce wanda ba wanda ya san haka yan uwa kai wanda san ilimin na abin lissayi fizik ne mata abin da san iyakan lissayi dan adam cewa tahiyar rana ga masu lissayin abin ba yanda za a yi duk iyakan lissayi ba abin da kake da haka kara zube lissayi ne da ki wanda bin kasir ke cewa wani lissayi wanda ba taba samun lissayi na musamman ba akwai abin da Allah ke wata ran ya kaza wata ran ya kaza ya ka iya sauyawa zan sa da cikin mace wata wata tara wata takwas wata bakwai kaza Allah duka Allah ke amma Allah ya bashi abu amma irin irin su rana irin su wata abin tumamu su ne sai su bai canzawa yanda yake har abada kullum sai da kake kuskure bai taba canza ba yau rana kaza a yanda aka yi da shi za a yau masu ilimin kimiyya ko abin falaki za su baka labarin misali a 2017 za a yi misali kisfewa rana ko kisfewa wata ba lissayin tahiyya ce suke ma in ma ta ranar in ma ta watan ta nan in aka yi kalkirkin kun kalkin da sir don bai taimaka da shi Allah ka tsarkan shi in dai tana tahiyya a kaza ta ce kurin a lokaci kaza za su gama aure kaza ta kan zai iya bada sai ka abu ya zo daidai ta mamaki a su sun san lokan ne a lissani da ke ba a samun irar ba a samun kuskure tafiya ce daidai a kan tsari ya ce wannan mai wannan ce wannan magana da aka sanya dare aka sanya kai dare da rana wata kai da wata rana da wata lissahi wannan lissahi ne na musamman na wanda yake al'aziz mabuwayi kuma al'ali masani shi wannan tsari duk wannan aka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana tauhidin rububiyya na kudurar shi da hikimar shi don ka sallama ka yarda mai wannan kudura shi ke haƙin kaɗai a kaɗasar ibada eh ba abin ba na zaɓi sanka ya ce kuma huwan lazi وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Allah ce wa huwa shi dai Allah can da ce zalikumullahu ko wannan dai Allah da ake kira a kadaita da ibada wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujum shine sanya muku turmamu wannan turmamu fa'idar sanya muku su litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr dan ku samu shiriwa ku samu sanin hanya a cikin duhun dare saman ƙasa ne haka a cikin teku wa duk wanda san ƙwararru masu tahiya cikin ruwa har a yau ko tahiya cikin sahara wanda ce wani gwani ne ƙwararre ne bai bacewa to wanda ya san ilimin turmamu ne ilimin turmamu ba wata ba ilimin turmamu wanda ya bace ha? fatake fatake fatake ba kenan me yan wa saboda duk wanda ya kasan turmamo kaza ga wurin wurin da yake ga lokacin hudowar shi ga inda yake kenan duk yanda cikin sahara ka bace ya ce a kwanta a huta duk wanda yake maduguni kirki daga dare yayi ana ta hudo ana ba cin jari daga dare yayi shikenan sai ya diba sai ya gano ga hanya kenan da wannan turmamuwa zai ba ku mahuta ga yadda ya kamata mi ma dole bai kwaya ilimin turmamu bai shiga daji bai shiga tsara ko ya kwaje bace ba a yi da ka to amma wanda zai ilimin turmamu diyan da aka yi diyan da aka yi kurin inda dare ya yi zai samu hanya kenan haka a cikin ruwa suna aiki kwararru ta hanyar turmamuwa suke sanin inda suka fuskanta wani abu ne har a yau kuma kenan daga cikin abin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani aikin turmamu guda uku abin da muke muna amfana ta hanya uku Allah zai turmamuwa ta zaman tozina masabi ko kuma wani fitan kuma da mazan wannan ta kare shedanu masu neman shiga sama zan to kamar tana hana su tana kona su ta hana su zuwa sama kuma zan to mana kenan kariya ga shedanu abin haske kuma da abin shiriya abin ɗaukar jirgin sanin ina kai ina gabas ina yamma ta nan ake ganowa wannan duka wani abubuwa ya daga cikin ni'imar Allah da ya ma bayi ta waɗannan ababai da aka ambata ta maganar rana maganar wata maganar turmamu kowane fa'ida kanku take komawa kun babban hanya ce ta amfana an wa domin a yau masu ya busar eh an yi busar an yi busar busar abin da yake baka kurum ya baka direction ke north ya baka kurum ga arewa shi na abin buzo da ke da baka arewa ko to shi wannan turamu in ka san su da kyau zai baka sukurwa da gabas kin da gusumcin duk daga sani ka san duk da kauskanta kuma shi bai baci shi wannan sarkin baci yake duk wani jinsin ko da wani na bature zai kan samun matsala ya lalace dan mutum ya yi shi amma wannan kurin da abu ne guda kuma bai canzawa haka tsari shi yake to kenan mai wannan in nema kenan Allah shi ne sanya muku wannan turmamu don ku samu shiriwa da su a cikin duhun kasa haka cikin duhun teku kenan cikin saman ruwa Allah ta kada fassanna al-ayati li qaumin ya'lamun tace mun yi bayani daki daki mun raba ayoyi daki daki dan mutane waɗanda suke sanin gaskiya masu san gaskiya su ji gaskiya kuma su fahimce ta Allah sama cikin layansu ci gaba sai ya ce kuma dai daga cikin aikin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida kuma duka mutum iya jin wannan wallahi mutum zai saddaka cewa bautar Allah ko Allah da yake kira a bauta mishi ba abin ne ba wani zaɓi son ka na ra'ayi na ga dama ne irin mutum ke ra'ayi zaɓa abin da yake so yi a Allah ya tantanta kuma haƙƙi gare shi kun ba mai wani abu ɗaya daga cikin abin da ake jero wa yanwa sun a wani ayoyin kujan ayoyin na maganar abincinku maganar shanku maganar rayuwarku babu wani abu ɗaya wanda wani yayi da ba a duniya duka ake shi gaba ɗaya bayan an ƙare wancan abin ya Allah kuma ke cewa huwa allazi an sha'akum min nafsin wahida ku cin karan kanku ayi maganar tsaba ayi maganar abin dabino ayi maganar rana maganar wata turmamu to ku kai mai magana zaga mutum ɗan adam sai rikice ya shiga mamaki al'ajabi da wani wanda ya wani abun mamaki a duniya ya kera wani abun ilimi abun mamaki ka gayya ne mulki ce ka wannan abun da wani yi gaskiya eh ya abun mamaki ne dan ka kare abin mamaki da wani abin da ya kwallo ka sai ka tuna to shi wannan kuma waye shi sai a nan ka samu ƙara girma Allah eh za ka yi mamaki eh wannan ƙwararre ne ya an mamaki a duniya abin da hudu ba wanda iya shi ana girma shi eh ana abin shi eh kare wannan bayanin eh yayi ba abin da baka iya wani bai iya wai yayi abin mamaki ne to idan kai mamakin shi sai ka tuna waye yayi shi wani gaba ɗaya shi yin shi aka yi an mutum sai ya girmama wannan ya ga girman shi ya ga darajar shi amma bai tunawa da girman mahalicin wannan bawan Allah to shi Allah kiran kan abin ka san da gaba ɗaya ni'ima ce ta Allah kai ka tuna da Allah yace Allah shine an sha'aku min nafsin wahida shine ya fara da ba shine insha'akin shi ya fara abin shi ya kirkiri halittar ku kuma ce min nafsin wahida ko wannan duniya wanda ake magana duk duniya wanda ake labari gaba daya nan kadai zai sa ka girma Allah ka duk mutane in ka ga shinuwa ka ga japone ka ga senegale ka ga faransai ka ga balarabe ka ga wane ne kowa ka gani gaba daya ba wani nau'o a duniya mai sakani cewa duka sun mutu daga rai guda hatta wannan mahaukacin shi darwin ko zai ka cewa evolution ko evolution shi ma dai ya san kwanta dai abinda zai cewa akwai mutanen na ka samu shinuwa daban na ka samu japan daban ko senegal daban ko lawa daban ko jin dai an san abin da ya guda ne ila shi haukan shi iya ce abin daga nan ya kai ga buri muka zo ga buri da ranzu ko sadan haukan shi dai mu neman imani cewa mutum asali daga mutum guda ne min nafsin wahida wannan shi na abinda nassun kwaya tabbatar wannan kuma bature masu ilimi sun je sun dawo sun sai ta yawo sai ta wahala a shi lamari dai su kan sun dangana sun tabbatar a ajiye ma darun haukan shi dai ya saba ma hankali ya saba ma hakika ba a taba samun bincike da aka yi na karshe an bincika dukkan nau'in halittu ba a samu wata halitta ba ba mutum wai ko kwari ko tsuntsu ko dabba har binciken da aka ajiye gaba daya ba a samu wani jinsin wani wata halitta ba wanda ya rikida ya koma wata halitta ba samu a ilimance a ilimance ba ta samu ba haka zai ta kun da kun dama shirme ne to kun ba samu kowa ba daga wani jinsi hemu mutum za samu daga biri haukai shi ko daga biri biri ne zama ilala ya tsaye zama abu kenan a takaice jinyan da kowane jinsi da Allah yi in na tsuntsu ne in na baɗin ƙwari ne an bincika ba wani iri da ya rikida ya koma wani iri inda kan tsuntsu jemaga jemaga ne hankaka hankaka dama yake haka shi shamuwa shamuwa take eh buri buri yake mutum mutum yake kowanne haka suke kowanne dan ka dauka ko cikin jinsi da haka aka shi daban ne kurum haka yazo kurum ba ta daukar gona ba suka ba baiwa baiwa ma abu da ko su kina ba suka ta yatsawa amma karshe dai sun tabbatar a ilmancewa sun ce kurum wannan abun an sha wahala an ce har da ƙarya da masu wani ra'ayin suka rika yi su binne wani abu a tono a ce shi ne aka yi sun yi ƙarya a gaban daga a ƙulla duk da gaba a gano ƙarya abin abin bai da gindin zama kurin abin ba haka ba ne mu dai mun imani dama to daga rai guda adam adam daga nan allah shi ma kuma annabi ya bamu labari adam cin kanshi hikima ta allah ya halarci adam ce daga ƙasa daban-daban yadda allah ya gama ƙasa daban-daban iri daban-daban aka gama aka gama ƙasa wuri guda ta ko aka cakuɗa ta koma laka kai magana na'am muna cikin bayanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahida Allah shine ya halice ku daga rai guda kenan Adam daga Adam ni bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani Adam jin kanshi daga ƙasa daban-daban aka gama aka hadace shi ya ce shi ya sa kake ga mutane ya ce kala daban-daban yadda ƙasa take ka ga ja ka ga wari ka ga baƙi ka ga masara-masara ya ce wannan ƙasar da aka halici adam da ita ita ta kawo halaye ya ce hatta halayya da mai kaushin hali da mai saukin hali duk asalin abin da gani annabi ke bace cikin ruwa cikin musulun imam ahmad da ka ruwaya da kuma ta tabbata kan haka ya ce shi ne ya halice ku daga rai guda kuma aka halitta mai matan shi daga jikin shi kuma daga nan aka watsa mazaje da mata masu yawa ya ce fa mustaƙarun wa mustauda wannan mahi yawan malaman tafsiri irin su bin masa'ud ibn abbas da su ibrahim naka isa a ƙabi na biraba duk da wannan tana kan cewa ba mustaƙar wannan ana ne matabbatar asalin ɗan adam a cikin kenan mutum a cikin ma'aiwa matabbata ta ma'aiwa matabbata da ka ce ta ta cikin ma'aiwa kuma o mustaqar ita o mustauda iya ne kenan a nan a cikin tsatso kenan wani lokaci mutum iya cikin ma'aiwa kuma wani lokaci a cikin me yake cewa a cikin tsatsan baya tsatsan baya misali tsatsan baya na uba misali kenan imma tsatsan baya imma a cikin ma'aiwa ko kana ne shin mustaqarana ne matabbata ta duniya inda mutum zai rayu haka kuma da matabbata ta lahira inda matabbatar ka take ta ƙarshe karfassan al'ayati da tsohon ya faƙa hun Allah ta haƙiƙa dai mun yi bayanin ayoyi daki-daki amma don bayanin da Allah ke yi iyayi ne don mutane ke suwa za su fahimci wani bayanin da ake su gane mutane masu fahimta Allah ta cikin masu fahimta shi ne Allah wannan wanda ake kira a kaɗaita da ibada wa huwa lazi أنزل من السماء وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
وهو الذي أنزل من السماء ماء duk dai wannan aiki shi ne shi ne allah wanda ake kira kaɗata da ibada shi ne wanda ke sabakar da ruwa daga sama kuma ita wannan ruwa fa'akharar janabi na ba ta kulle shi daga ruwa muka huddo da tsirin koma menene daga ruwa ne koma menene tsirin komai daga ruwa yake shi shi da kayan shi ya tsara kayan shi a shirya hadiri a ya gaji mare ya zubar da ruwa ya yawo nan ya ɗauko daga wani wuri ya raba kiluluwa ga ko ina ko nan aje ayi nan aje ayi millimeter kaza da da yawa kadan haka ya tsara kayan shi duk abin da ka da bayan a ce a tsari za gano izuka oxygen wata ke an gama ne ne cikin tsarin Allah ne to dole aikin in bai yi ba mai yi ke ba taɓa hori ayin hori a Nijar ku je ku ga Amurka ko waran shi da ku lallaɓe ta ka zo ku zuba wasu kuɗi a muku ruwa a Nijar ana yi ba a je a gaza allabe su mu je mu yi mu je mu yi roƙo mu je mu haɗuwa mu rike dala a zo alhurma a zo a mana ruwa don muna hori a Nijar amma ku zo ku mana ruwa Amurka su ma dajin hori ake ana hori a amurka ana yarab ko ai hori yadda sai aiki abinci kuma a tsirwan kuma duk da ana za ta kai mai tsayanta tekun wallahi akwai wuri da yawa da ake masa fadi su ma kina abu ne tsarin Allah in me ka gano ka za eh wannan tsarin haka Allah ya gama kan shi eh haka ya tsara kan shi amma bai bai yi ba shi ba shi ne ya sabakar da ruwa daga sama kun bayan ya saukar da ruwa ce fa akhrajna bihi nabata kulli shay Allah da shine yace shi ce muka tsoro da muka huddo da tsiran komi shi ta Allah ke cewa falyanzur lil insanu ila ta'am anna sababna al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa qadba وزيتونا ونخلا وهدائق غلبا وفاكهة مؤبا يتي متاعا لكم ولأنعامكم فقال الله تبا يتي الله كجاه هم كلمة فلنظر الإنسان لك متن كتايا كديبا أبتن كتي كديبا كتايا كديبا أبتن كتي كدايو na kira ni Allah ke ma ka tsaya ka ji da hankalinka mutum ya tsaya ya diba abincin da yake ci Allah ce da anna sababar ma asabba wannan ruwan da abincin da ke ci Allah ce mu da farko da Allah ce ruwan mu ne muka zubar da ruwa a saman ƙasa zubarwa eh an nasabna ma sabba summa shaƙaƙan arar da shaƙa kuma ƙasar da aka sa aka yi ruwa ka buɗe ka tsara ka sa hatsi ko dawa ko mai kasa sai ma ka danna da ɗauka ka danna ka danna kuma Allah ce shi ya tsaga ƙasar ka ga yawan ƙasar hikimar Allah sai ka je gona bayan shuka kun sa kun rihe kun danna sai ka ga tsirin abin da ya yi rauni a shibka tsirin farko ganyen farko ko ka yi haukara amma kai ƙasa ta ɓare ta tsaki ya kullu sana Allah
kare shi ne inda za ka sa hannun kai kai abin ya baka aiki ya baka yi wurin haƙo ka yi wani haƙon ma abin ma baka shibka ba kai kun ga ta tsaki ta farat ko na da abu ya bullo a cikin ƙasa in ba don hikima da Allah sanya ba ƙasa ba a yi shibka ta tsoro shin wai wani baka baka tuna wani tsaron da ya bullo me yasa bayan ƙasa a tsoro ya tsoro ko me yasa ko ya gusum ko ya arewa za ka zuba hajji kullum ba ruwanka wani a gusum wani a arewa wani a ƙasa kan hancin ko ko ina kai kan ka danne ba ruwanka wani a gusum wani arewa wani ƙasa wani sama amma kowanne gaba daya da wanda kanshi ke ƙasa da wanda yake gusum arewa ko na sama zai yi sai ko da sama zai tsoro ba mai kasa nan wani abu ne na akwai ta Allah ya ce sun musa kan ala shagago ce fa'ambata bayan ce mu muka tsaya kasa ce fa'ambata na fiya habba kasa mu ne muka tsoro da tsaba habban ta ci wa inaban wa qadaba da nau'i irin su rezan inabi haka da ciyawa duk wannan Allah ya tsorar da kayan shi ba wani wanda ba wani wanda shi kayan shi eh mu muka tsorar muka zubar da ruwan mun saka kasa muka hudu muka halitta tsabal kuma da ciyawa ma da kuke da dabbobi ke ci to fakiya tan mu'abba da kayan sauran kayan marmari gaba daya da kayan marmarin ne na ku na ci da ciyawa nau'in ciyawa iri irin dabbobi duka dai Allah yi yace wannan gaba daya mata'an lakum wa li an'amikum da wannan tsaba da wannan ciyawa nau iri-iri kowanne dai Allah ya yi don jin daɗin ku kuma dabbabin ku su ma su ji daɗi su so ku su yi kiba su yi mai ku yanka ku ci yan wa dan Allah wani aiki kun ai abanza shi kenan kurin da Allah na aiki ai abanza babu na komi kai ma ka san da baka hankali hidi baka hankali ne hankali bai bai haka me tunani bai haka yan wani wani abu ne Allah yayi kuma na iya kiran mu ne mu lura da wannan abu domin ta hanyar nan za ka san girman Allah ka saddaka game da kai bawa ne na Allah marbu eh ka san da girman Allah yace kenan wa huwa alladhi anzala mina sama'i ma Allah shine sabakar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay muka tsirar da tsiro na komi fa akhrajna minhu khadiran nukhruju minhu habban mutarakiba ya ce wannan ruwa maka hudo da dukkan wani tsanwa eh wannan tsanwa nukhruju minhu habban daga wannan tsanwa ce wata tsanwa babu komai cikin ta ta huto eh ka ci maka hatsi dawa tsanwa ya huto ba an gare ba shikenan eh tsanwa huto na ma an cika ba an ilimi to daga wannan tsanwan kuma ana nan sai Allah ya saki bigal wata tsaba ta abinci daga jikin wannan ganyen tsanwa eh Allah ya sake tsoro da wani wani ganye ko tabbata rakiban sai sama daya zaka ci an wani zuba ci suka suka gujiya ko nazi ka sa ka dan ma ya kyau haji nan ka dan ka sa amma gashi ya tsoro ya huto kuma ya yi kai ga sunan daban-daban akalla ka samu dubu ko akalla ne a rami daya lokaci buka akalla ka samu dubu dubu baya baya dubu akalla balle hatsi zuba rami daya ka samu kai nawa ko da kada ya yi dubu sai dubu wa dole wani abun ba ku gana wani aikin ba ku gana wannan hikima ta Allah bayan yawan ka dubi hikimar Allah bayan ka shibka kaɗan za ka kai misali tiya ɗaya ka shibka a gona wallahi sai ka ɗauki dubu wallahi dubu in ta albarka bayan wannan wani nau'in abincin Allah ya sa tiya ɗaya za ka sa a sama a cikin ruwa sai ya zama biyu ɗin ko kunshi ya kumbura kuma za ka zama sauƙi bayan gashi da mun kaɗan ka sabka ka samu da yawa ka sa a ruwa ya limka abinda ka zuba ya karu ya kumbura duk wannan iya cikin nema ta Allah gabawa to kai me kama Allah Allah ya maka tambaya tabbas Allah ya maka tambaya shi da mai mun tukar abubuwan Allah ya maka kaza ya maka kaza ya maka kaza mun mun mun tafi daga baya abin da Allah zai ce yace wannan ruwa da ya sabakar da shi daga sama ya hudo da tsiran komai muka hudo da tsanwa daga tsanwa muka hudo da tsaba mutarakiban wanda suke ɗaya kan ɗaya kuma haka wa minan nakhali haka shi ma dabinan da kuke ci tikitan dabinan qinwanun daniya akwai eh me yake ta qinwan asalin kamar ce nonon dabino ko a ce huda ta dabino akwai dabinan wanda yake daniya kasa kasa yake eh akwai dabino wanda ɗiyan kasa suke kurin da kasa ma sai ka turo ka ci nan ma kusa abin gabas kenan ga abin dabino akwai dabino dogo akwai wanda yake kasa gajere yace wa jannati min a'nab bayan gonakan dabino haka garake na inabobi rezan inabi yan wani shine aka ce zabib da abu ɗaya ne zabib shine inab in iya ɗanye a ce mai inab in ya bushe a ce mai zabib kamar da aka ce dabino tamar a ce rutab rutab dabino maga tamar ya bushe shi ma zabib abu ɗaya ne zabib inab abu guda ne in ya ɗanye a ce inab in ya bushe a ce zabib yace wannan ni'imomi yace wa jannatin a'nab da wata garake na inabobi wa zaitun da zaitun zaitun shi olive yace wa ruman da ruman wa'annan abin da aka jero mushtabihan wa gara mutashabi saka ga wasu an ga dabino kaga dabino ne amma dabino kala kala an wai kala saudiya zaka samu dace dabino kaga dabino a gabanka a kanti sai ka kirka dabino iri daban-daban iri 20 wannan na gaban ka ne sun ce saudiya ta saudiya za a samu nau'in dabino iri ko ne daban ne ɗari ɗari kowanne kamar shi daban ɗanɗanan shi daban ɗan wunshi to ana a kaso maka da gasu iri iri iri iri kamar daban duk dabino ne wani yansu da wani kuma ɗanɗanan ɗanɗanan daban daban amma kamar ɗaya ce haka suke daban daban kuma duka ruwa guda Allah ce duka ruwan guda ne na min ma'in wahid yusuka min ma'in wahid yace da kenan rumman da zaitun da inabi mushtabihan wa ghayr mutashabi akwai wanda suke iri daya akwai kuma wasu ma ba irin daya bane akwai wanda yake kama da juna akwai da irin shi ma daban ne don da binin kawato akwai binin kawato kamar hannuna kawato kamar hannuna da binin wanda binin ko wani ko dan karami wani gasa nan iri iri wajen girman daban wajen kakalar daban wajen ɗanɗanan daban ko ne daban daban gasa nan duk wannan Allah ya ce sai Allah ya ce to da ya kira mu wannan abun ya ce unzuru ila samari idza atamar wa yan'i bawa ka tsaya anan Allah na kiran bawa ka tsaya da kyau ka dibi dabino ko inabi ko duk abin da ka jero ka tsaya ka dibi ɗiyan wannan itace lokacin da suka zama ɗiya abinci suka nana ka tsaya ka dibi nan mai wa ko kira ganin aya ta Allah kan wa'annan ababe akwai abin lura a gani a san kudura ta Allah a halittun wa'annan abin da Allah jero eh ka tsaya ka diba unzuru Allah kira mai ke ku diba ku diba ila tamari da aka ma ku diba ɗiyan wa'annan itace da aka jero da aka ambata lokacin da suka yi ɗiya wa'annan da yarocin da ya nana inna fi zalikum yanwa cikin wannan abin da aka ambata la ayatin akwai ayoyi a mace liqawmin yu'minun wanda suke doka abin aya ta amfana waɗanda suke masu imani Allah sama masu imani kawuri zai ji ta mamaki ko abin ma ya ka haka ana ana wani sa'a tele ana sawa ana gwadawa abin mamaki abin ajabi amma ko da ya bai wasu ba kawuri zai tsaya diba ya ka mamaki eh abin mamaki ne halitta kaza ana mamaki abin mamaki ne amma mai misali bai tsaye lura da mahalicin wannan halitta kun me ya fa'idar wannan abin da ya gano me ya kaza hidimin mai abin wannan ime da'a saka ta kun shi dai kurin kama maki da kurin natir ce kurin mai kyau eh natir ce mai kyau halitta ce mai kyau abin ma al'ajabi eh faruwan shi Allah shi da mu ci gaba وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون نعم yan wajen mun kare da duk mun neman mun jiro iri ɗaya ga san da burjik da muka jiro ko ni'ima ta kaza ta ci ta sha ta ga san iri ɗaya an kare hudun abubuwan kalubale ce duk aikin Allah ne ba wani mai kwatanta ma ko shi a wani ne ko tsamanin wani ba wani sabani a duniya duniya kawuran kanta shi wani abin da aka jero aikin wani ne duk aikin Allah ne amma gaba ɗayan wa duk wannan bayanai gaba ɗaya da muka yi Allah ta wa ja'alu lillahi shuraka aljin wai wa'annan mutane suka sanya ma Allah wasu abokan tarayya na aljannu aljani khaluk sai da malaki komai ba wa ma wai suka dauki Allah ne wannan sufufiyan wa ne wannan aikin amma mutane aka wai gari suka dauki aljani suka bashi haƙin Allah mu akwai zalunci eh aljani wanda ba kowa ba makhluk ne kaman kowa iya cuta iya mutuwa iya talauci sai makanta ruwa ya tabbatar ta annabi sallallahu alaihi wasallam labarin Abu Huraira da na da na Ka'ab da na Ubay bin Ka'ab na na Abu Huraira ne wannan na magana wanda aka an bashi tsaron abin zakat zakat da ko na Abu Huraira wannan barawo ya zawa barawon aljini ya zo ya kwasa rike shi yace na ce a dalla kamar ina iya libo wannan dai annabi ya ga ce Abu Huraira ina mutumin da ka kama jiya annabi ba wurin labari yace ya sunna wallahi ya mamaki ya iyar iyali ne iya bukata ya so kama ɗaya shi abinci ya ce na bar shi manzo Allah ce eh zai dawo gobe goma dawo zai annabi ba abu hura labarin abinda bai na akai ya ce eh dawo zai kai yake goma ya dawo washe gari ya sake dawowa ya abu ya iya gadi ya kashi ya zo rafi kama shi an kama su imani masu kama aljani eh ya gana hannun gana gudu wani tsere a jirgin kama shi ya rikishi aka ta kaza mace na kai gudan a da Allah ka bani ina da iyali mutum da mun kan zakka da kuma da iyali mun kan jama'a ne ya mishi dai yace annabi yace Abu Hurairah jiya ya bakon naka ya zo ya zo Rasulullahi wallahi ya kuma yake yace wallahi magiya mu magiya mu wallahi na barshi yace bai kaza wace wallahi kai yake ya dawo ya an uku ne wanda Abu Hurairah yace yau ya mun je yau kurin yau duk ya kai mun je yau nan ma magiya da kashewa Abu Hurairah yace to yanzu ga wani da wanda in ka karanta Allah zai ma kariya ga dukkan wani aljini bai kusan daga an karanta ba kai ba aljini abu ya yi shirka ne ta ci ka jaka da zai ba annabi labari da takaice ya rasu daga abin da muka yi annabi ce amma ga abin da ya game ta rasu da annabi ce sai ka kawo ka zo ya ma gaskiya abin da haka ne amma magarci ne wa kina nan me ga an kama shi haka ubay bin ka'ab shi ma wata ya tsaron dukiya shi ma zai tabbata iya tsaron shi ma abinci wani ya zo na aljini yace da ya kama shi rike raf ya ce jikin gashi hannun irin kamar hannun kare haka jikin kamar jikin dabba ko mutum ne kai waje da kuma ya cin azumi ya ce ne a cin azumi ma ce ina cikin masu bukatun su cin azumi ina cikin masu ƙari cikin azumi ce amma hannun a hannun ubai zulka hannun shi rafa hannun masu imani imani ba na abu ba na na hayaniya kan akari a ihu da shi gashi a hannun shi gashi a hannun shi a jiki wallahi da shel da magiya shi ma dai ya suke shi kene shi ma ba kowa wani mutum ne ba wani kamar kowa haka mutum ya tsama aljani ko na aljani a mai kamar duniya aljani yau wani an koma komi aljani tansiyon aljani diabetes aljani ciwon kai aljani talauci aljani bishin kasuwa ce aljani ne amma amma amma rukuya komi rukuya komi ce komi aljani komi ko aljani gurin haba yan wa kamar yan wa wallahi san yan wa inda aljani iya da wani iko kan mutane ya za a ranar marayu ya za mutum ya rayu da aljani da kowa sama kasa Allah saka khalifa sai sai mutum khalifa sama kasa aljani ya zo inda hayya da wata sunna za a yi mai sama kasa aljani wala bawa da kamar kona bawa sai tsoron shi kun kan tana zakar kurum kuma ku shedani Allah zai maka kai kai shi yace aka waye gari wa'annan mutane yace waja'alu lillahi shuraka aljin suka sanya ma Allah abin shirka na aljani wa khalaqahum alhali Allah shi halicce su da kasu aljinin amma wai suka ɗauki aljini suka ba aljini haƙƙin Allah wa kharaqu lahu banina wa banat suka kirkira ma Allah da ƙarya aka kirkira ƙarya aka ce ai malaiku diyan Allah ne mata eh eh suka ma Allah iya maza da mata su uzairu isa diyan Allah duk suka mutane shi maza Allah Allah ke cewa dan adam Allah ce babu annabi da Allah ba mai haƙurin Allah ba mai haƙurin Allah ya ce Allah ya halici mutane ya ba su ci da sha amma suna dangana mai da suna dangana mai mata amma Allah ya ci gaba da ba su ci da sha sai Allah na abu shi na ke cewa wata abu duk da akwai shi cikin magana magana cewa wai dan adam mai tsammanin wai kan akwai mutane masu tsoron mutane mutum ya san gaskiya ya gano gaskiya wajen ka a soke shi ka bata shi ka yabanta shi sai a game da shi a yi ɓanna a yi shirka a yi bid'a da shi wai don ka a soke shi ki mutane ya ce mutum mai tsammanin wai gudun maganar mutane ba gaskiya bai hankali ya ce kadi mace babba da iyaka ya ce Allah kan shi ma kasa da cika isa isa musa da salam ya je wajen gana da Allah ya ce ya Allah Allah ka kame mutane akan ka kame mutane bakin mutane abin yaman yawa wai yake roƙon Allah ya kame bakin mutane akan suna aibanta shi abin yaman yawa Allah ya ce Musa ni mahalittu ban kubuta ba ni na halice su har su da sha amma zima sun ce ina da ɗa sun nan gana mun ɗa da mata da abubuwan kai muka kaiwa kuma ta shi ce idan ɗan idan na da idan mutum Allah bai kubuta ba kai na kubuta Allah ma da ce kubuta bai mashi ba to domin cewa Allah ya da zagin Allah ne cewa dangana mu Allah da zagin Allah ne haka nan ne hodi Allah ko hodi adam ya zagi na ce tubbi bin adam ya tubbi bin adam ya zagi ne a wajen Allah ka ce Allah yarda amma na ga mishi ya ce Allah zan zana mai da kuma ba su ci da sha ku ci hakuri sai Allah ya ce sun Allah wa ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah abakan tarayya na aljannu suka dauke su ma abin bauta ne ba Allah ba suna wata surda a kansu wa khalaqahum Allah kuma shi ya dace su amma wa kharaqu lahu banina wa banat sun kirkira ma Allah iya maza da mata eh kuma duk wannan kurin kayan da kurin karya ce kurin da gairu ilim ba wani masaniya ba wata madogara kurin ka yi karya ka dangana Allah kurin ba wata hujja ba wata madogara suka samu Allah dan wani dan Allah ne babu kurin a yanka ne a faɗi kurin eh ka shaka ka faɗi kurin yace da gairu ilim subhana wani abin suka ma Allah tsarki ya tabbata ga dan wani da kalmar subhana take kalma mai girma a wajen Allah subhanallah idan ka yi ta dalilin girmanta iyasa a gina ma kowace daya a gina ma itaciya gidan aljanna subhanallah daya subhanallah subhanallah amma shaitan sai ya naka wadi sai ko gaban ka gaji amma ka ta yi ra'awa daya a gaba gaba amma ka yi ka ta minti goma ce in ka yi wani da ta minti goma eh ka gaji kuma ga gauru ga farda amma hira mutai ta awa daya ko ka bi gaba ko ta awa biyu ka gaji ya kunwa amma ta Allah ga lada ga fadala mun baka yaba shi ta yawan kullum ya ce mutum mai imani yana ganowa yanda yake yaki da shi kullum kana farkawa kuma maka dai ka warka ka san yaki ne yake da kai yi kokarin ka rinjaye shi kada ka gafara da amatan Allah don ba irin kina ki samun bawa ya ma zamba ya ma mugun kadawa irin gafara da amatan Allah nan yake samun kun ka gafara shi kenan kana gafara shi kenan haka ne mutum ko ya mance sai ka dan tunawa kan mutum sai kake game da amatan Allah idan an yi inkarin na bid'a da kake sunna sai muka sai muka yin karin yan bid'a suna fara suna rawa to kai kai mara rawai kai mara kidan kai na Allah kai sunna eh ka bar ma baya eh ma ai banka suna fara suna hada wannan bid'a ce to ma kai kai na sunna kai na nutsuwa eh kai na nutsuwa kin shi ne fadala shi babban amana yace subhana sarki ya tabbata ga Allah kan subhana sarki na ce subhanallah kenan ka tsarki Allah game dukkan wata kasa gaba daya ko menene subhanallah to duk wani abin da yake da na kasa ga Allah ka wanke shi shi subhanallah Allah ya tsarkaka yace subhanahu wata'ala amma yasifun sarkin Allah ya tsarkaka ya daukaka game da abin da suke siffanta shi da shi na da ko maganar mata Allah ce gaba badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أنوا شيني وانت يقاقي شيني يقاقا يقاقي على السمي دا قصي shi ya fara ba inda ya ga misali an ce daga nasa kalmar bid'a abin da aka ba wanda sai shi ne bid'a ba da aka kaza abin da kake kira ba wanda sai ne shi shi na ce addini ake zarginta amma kirkirin duniya kai amfanta wani abu wani abu ne abu ne shi kawon duniya ne amma lamarin addini shi ne Allah ke kyama annabi ke bayani kan shi bid'a harama to nan Allah shine badi'us samawati wal ard Allah ba wai ba inda ga model yanzu an gana wani mun amsa min inna mu wani mana iya ni mana kaza a shi kaji kan shi ne makaigin halittar samai da kasai eh shi fara kan shi ya ce anna ya kunu lahu walad yawa mai wannan ikon ka diba sama da ƙasa yawa yawa kun a yau ba sama ka tsaya kurin ƙaramin ilimin ga kurin wannan sarrin su bana kadai an adam yadda adam ke bincike shi kadai za ka diba kadai ya shi an mamaki to a ce gaba ɗaya allah duk saman daya biyu kowace gaba daya samman gaba daya da kasan gaba daya shi ya fara kirkira kayan shi ba inda ya ga modal misali eh badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad me wannan iko makayyin halittar sama sai ta yaya za a ce me wannan ikon a ce iya da da haba kai ma da na kasa ce me bukata ke bukatar da na kasa ce da ba Allah ya wuce haka nan yace anna yakunu lahu walad yace walam takun lahu sahiba kuma can daman a ina ta mata mai mace ko to daman shi ba shi da mace balle a ce yana da ɗa duka sun kori ga Allah subhanahu wata'ala wa khalaqa kulli shay Allah shine mahaliccin kun komi babu wani abu daya da yake huta daga cikin kudura ko Allah ko ma menene sai ka ce Allahu rabbul alamin rabbul alamin alam dukkan abin da ba Allah kun menene wanda muke gani wanda ba ma gani ko ma menene halittar Allah ta kuma a ilimance to idan ka diba da zaka ji halittu kowace tana da alaka da wata gane abin iya tafiya tsari guda daga tushe guda ake tafiya da koma mene koma mene tsarin guda ne haka take tafiya shi kaji kayan shi shi halittu komi na ya gaya maka makaji halitta sama da kasai sai mako gaba daya bayan batun maka sama an mutum ma ƙasa wata gama wa halaka kulli shay shi halicci komi da komi kuma ya ce wa huwa bi kulli shay'in alim ya halicci komi kuma ya iya da cikakkar masaniya ga komi shi ya kayan shi kuma ke kontrolin kayan shi yadda yake so tun azal shi ya kayan shi kuma ya san da komi kin ba abin da ke huta da kudurar shi na Allah ci gaba ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم wannan yanwa mai wannan aikin da aka ambata wa mai wannan kudura da aka ambata shine wa zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku ma'ana na ana ishara game da ma'abut mahalicin wani abin da aka jero mai wannan aikin shine Allah dan baka ganin Allah amma kana sanin Allah ta hanyar halittar shi yake ma ishara kaman gashi nan kaman gashi nan ne amma da ana ma ishara game da halittar shi wata ruwa annabi ya cewa ku yi tunani kan halittun Allah kada ku yi tunani kan halittar Allah za ku halaka ba a tunanin Allah ya yake ciki maza gano Allah ka san Allah ta hanyar halittar shi za ka san hikimar shi da kudurar shi da komai na kamala na Allah ta wannan zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijinku la ilaha illahu kuma wannan Allah shine kadai abun bauta daya babu wani ilaha in ba shi ba shi dai ne abun bauta zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay shine mahalicin komai fa'abdu da haka shi ne mai wannan ikon wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi malicin wani ababen shi ne za ku bauta ma fa'abdu ku bauta ta mushi wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah shi ne wakilin duk halittun shi bisa ko a shi ne wakilin komi na shi eh shi ne wakili na halittun shi bi ba wani abu a hannun shi da ce malaka mai kula da ruwa mai kula da kaza a wai Allah ba ta kamshi komai ne da ce ga malaka ruwa ga malaka na mutuwa wai ka ce kamar Allah abin da a hannun shi gaba da hannun malaka mutuwa a wannan aiki na ka tashi aiki ne Allah ya tashi ya kula da kaza amma Allah shi ne wakilin kayi shi eh malaka ma aiki da kurin yake dan kai lokacin ba malaiku aiki ce kamar abin hedi a shi ma rashin yi koki na Allah eh shi ne halin kudu ce kuma huwa bi kulli shay'in alim to huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine wakili akan komai dan wa ina ga lokaci ya tayi lalle yan wa da mun ce wannan sura tun farko mun yi bayani tana cikin sura makkiya wanda suke tattaunawa mai yawa kan tauhidin rububiyya da uluhiyya da maganar kiyama don abubuwan a cikin zamu ji kai da kawo ba kan tauhidi a tabbatar da kai a lakanta maka hujja cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته